مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أعوذ الفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وزيفة الجنة للمتقين وضربت الجحيم للغاوين أن إبراهيم عليه السلام ranar alkiyama ran da ya ce Allah bai masa gafara ranar da kuɗi ba za su yi amfani ba ranar da ƴaƴa ba za su yi amfani ba sai dai wanda ya zuwa Allah da zuciya mai tsoro a wannan rana shi kadai ne to sai samu wani abu a wajen rana to sai ya ci gaba da bayani wannan ranar alkiyama ko kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala bai ya tura tura ta mu wata yace ba wannan kawai ba a filin alkiyama wa yadda fitin jannatin muttaqin aljannan nan wadda da mu'minai a duniya labarin da suke ji turan nan kan fatini alkiyama za su ga tana an kusato da ita an kawo ta kusa kusa kowa yana hango me ke faruwa a can وبرزت الجحيم للغاوين sannan har yanzu an buɗe jahannama jahannaman da a duniya tana rufe ne duk abubuwan da ake faɗi na labarin ta kafirai labari suke ji wutar duniya ma ba ta fi zafin hayakin jahannama ba ko kashi ƙanƙani ne daga cikin kashi ɗaya bisa saba'in na jahannama zafin wutar duniya to wannan wutar beran nan za a kawo ta a fili har ma tana ƙoƙarin ƙwacewa hannun zabaniyawa tana cewa an daɗe ba hisabi ba ita abata ita abata ita abata a gurbin jahannam rawin an bayyana wutar jahannama wa batattu kafirai Allah ya kiyaye mu وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون
min dunillah hal yansurunakum aw yantasirun da aka buɗe wutar jahannama tunda a duniya suna ce su ne a makka ba wanda ya isa ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su nuna masa iyakarsa ba kowaye su ne manyan gari su ne kusoshin makka sun zuba ido idan wani mai kuɗi ne ya bi shi sai su hura masa wuta su ce cin hanci ya baka cin hanci ya baka wani kafiri da suka tura ya je ya kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu na zaɓi cewa idan ya yana yin wannan kira nasa ne don su bashi don yi kuɗi za su yi kuɗi kuɗi su bashi su tara masa sai ya zana kowa kuɗi a garin idan yana yi don neman sarauta ne za su nutsa shi sarki a garin idan yana yi suka lissafa abubuwa da yawa shi wannan mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka gama bayani ya ce na gama ya ce to ni kuma ka saurari nawa to sai karanta masa alkur'ani suratul fussilat shi wannan mutum ɗaya ne daga cikin manyan su da ya taso ya fuskanto su kafin ya iso abu jahal ya ce wallahi mutumin nan fuskarsa ta canja ba yadda ya tafi ya dawo ba bai iya iso wani labari za ku ji ba ainihin abin da muka tura shi ne ya je yayi ba to ai da zuwa abin da ya ce jama'a wato da na gaya wa muhammadu maganan nan da kuka aike ni sai ya ce ni kuma in saurare shi sai ya mun wani karatu karatun nan wato wani abu ne mai daɗi da abaka za a ɗanɗana mai daɗi ne wani abu ne wanda da ido za a duba shi ya fi kowane irin fure kyau wato abin da yana kama da wata bishiya wadda take cikin dausayi dausayin da baya kafewa samanta da ganyaye da 'ya'ya wato ina tsammanin wannan abin sai ya fi karfin komai a duniya ko ba abin da zai kokowa da shi ya kada shi mutanen makka ina ba ku shawara wannan abu ku bar muhammadu da sha'aninsa idan gaskiya ne yayi karfi ai na ku ne yayi karfi karfin sa karfin ku ne idan ko ba gaskiya bane to ku bari zai fada duniya duniya a samu wadansu su halakar da shi shikenan ku kun huta yin fada da shi suka ce he dama ai mun fada dama kan ka zo nan ba mu jahilci abin da kake ciki ba kudi ya baka to sai kudi ya baka nan sai har buka shi fitar da shi ni ne za a ce an bani cin hanci ni ne za a ce suka ce to sai ka faɗi wani abu wato ba yadda za a yi kenan ya zuba ido ya ga dukkan mutanen garin kenan ba wani kuma ra'ayinsu kenan an haɗa ƙarfi ba yadda za a yi ko waye dolensa alkur'ani ya ba da labarin abin yace innahu fakkara wa qaddar fa qutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wa istakbar fa qala in hadha illa sihrun yufar in hadha illa qawlul bashar yace to dai babin da za a faɗa wanda muka samu faɗan ne shine sihiri ne maganar mutum ne ba maganar Allah bane to idan kuma an samu wani ba babba daga cikin mutanen gari ba a'a daga cikin bararru ne daga cikin bayi ne irin su bilali shi kuma sai ubangijinsa ya kwantar da shi ya ɗaure hannayensa ya fuskantar da shi rana wato ya kantar da shi da ƙeya fuskarsa tana kallon rana sannan ana kawo rubutun wuta ana zuba masa dole sai ya yi zagi ya ce ya fasa sai fa in abubakar ne radiyallahu anhu ya zo ya saye shi da kuɗi to shi kenan ya samu ƴancin kansa idan wani shi ba babban mutum a gari ba shi kuma ba bararre irin haka ba ba bawa ba ne amma dai ɗan gata ne amma kuma shi bai isa cikin ƙusoshin gari ba to sai a nemi manyan a haɗa shi da su sa'ad ibn abi waqqas sai su kashe su ni ba zan fasa bin Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam to kaga an yi gangami kenan an haɗa ƙarfi cewa in kaza ake ji za a nemo suwa ne in kaza ake ne za a nemo suwa ne su yi tun a duniya alkur'ani ya ce falyar tunadiya su kira su wa'annan mutanen nasu abokan zaman su wanda ake zaunawa a kulla abubuwa da ake kullawa to a lahira sai a tambaye su aina ma kuntum ta'budun min dunillah ga jahannama ina da da kuke bautawa a duniya an je yaki sun ce su'ul hubal sun ce al-uzzalana wala uzzalakum haka kuke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmi a wajen yakin Uhud sai wani kuna da uzza ita ce ne ku kuna da uulu kuna da hubal to yau ina suke su zo su kiyaye ku ga wuta jahannama gata in su allolin da gaskiya su zo su kiyaye ku ana ya kun tunta abin da to idan sun shiga da farko istabarra allazina tabi'u min allazina taba'u wa ra'u al'azaba wa taqatta'a bihim al-asbab sai su fara zage-zagen juna su waɗannan wanda suka bi manya sun ce in ka samu kan wannan hanya laula antum la kunna mu'minina wallahi mu ba dan ku ba da mun yi imani sai ce a a ai kuwa ne kuwa ne irin ku ne mun hana su yin imanin ma amma ba su kila suka yi imani laifin naku ne ba namu bane sai su kama zage zage tsakanin su to daga baya sai shi shaytan din ne gidansu da kansa ma sun sun neme shi ba zai yi wani abu ba fa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموا لي ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية shi shaɗan da kansa in ɗaya sun yi ihu suka kira shi wallahi duk abin nan kai ne ka samu ba wani bane ya ce a'a Allah ya turo muku annabawa ɗan adam wanda kuke fahimtar su suke fahimtar ku ni kun taɓa gani na ne yanzu na taɓa tsayawa a gaban wanin ku nake na masa alƙawarin aljanna in yi kafirci taɓa ba amma shi Allah ya aiko muku manzanni suka zo suka tsaya suke magana da ku ni ko ne muku wasu wasi to in ka kijin maganar annabin da ya magana da kai kuri-kuri kan maganar wani wanda ya maka wasu wasi wanda ya maka wasu nan ka maka alkawari ba shi kawai ya ce kaki kaki ka ce ba za ka bi ba kai ba za ka bi dan adam ba a aiko mala'ika da suka kijin annabi suka bi ni da nan wasu wasi ƙarya suke yi ni ma yadda ba zan yi ihu in kira ku dan ku taimake ni kuma kar ku ihu kira dan in muku taimako tsawon taimakon da zan muku to abubuwa sun lalace musu kenan gaba ɗaya da gaba sai su nemi a dawo da su duniya za su aiki mai kyau to ita ma wannan maganar ba za ta samu shiga ba domin kamar yaro ne da ya girma ana gaya masa irin wautar da yi lokacin yana yaranta sai ce wallahi yanzu kan ko an maida ni shekara uku ba zan yi irin wannan wautar ba ya faɗi gaskiya bai faɗa ba da in an maida shi shekara uku din za a maida shi hankali sama irin gwanin shekara uku ne amma shi ana gaya masa yin shekaransa ashirin ana ce lokacin da kake yaro ga abin da kake ga abin da kake na wauta sai ce idan an maida ni to Allah ya so duk waɗannan abubuwa ba zai yi su ba bayan an mai da shi hankalin nasa ma za a yi masa za a ce kuma mai shekara uku wa bin nasu jihar wani gawe wa tsaye lahun aina za kun tunta abu duniyan duniyar hal yansu munakum ku neme su mana waɗannan gumakan da kuke bautawa da mutanen da suke bautawa idan an maida bautawa mutane kamar masu addinin wato nationalist musamman masu addinin kanuni ka sani da suke cewa ba addini in ka dubi ainihin yadda tsarin su yake akwai addini sai dai ba addini ake kiransa ba addini shi ne jam'iyyar girgizi misali in ka ɗauki na rushiya da ya lalace din nan yadda musulmi ya ɗauki addinin musulunci da muhimmanci haka a wancan lokaci yan ƙasa suke ɗauki da tsarin girgizo shi ne abin da zai tsayar da su duniya da lahira dama duniya ce lahirar su yadda a musulunci akwai in Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmi ba zai ketare ba a wancan tsari na su akwai in mun ya ce mak ya ce to ba yadda za a kira maganar yadda mu za mu ce Allah ne ya ce mu ga aya mu ce annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ga hadisi to haka su kuma in wani ya faɗa wata magana haka yace mumin ne ya faɗa yace kaza to in an faɗi mumin magana ta ƙare yace mat ne yace yace kaza to in an ce mat magana ta ƙare to ashe kenan ma'anarsa su ma suna da addini suna da wanda suka ɗauka shine Allah su shine annabi su sai da yake ba Allah da annabi suke kiransu ba to duk waɗannan ranar sai a kira su a ce bismillah ku nemo su suna ina wataƙila wani ya ji wannan sai ce wato masu jin waliyai ma haka za a yi a lahira ai muna bin waliyai ne mun mai da su Allah mu ma haka za a ce mana kamar yadda yake rubuta a cikin wadansu ya tafa na masu son zuciya suka rubuta irin wannan dukkan da suka samu aya irin wannan sai ce uhu za a ce kowane muridi ya nemo shehin nasa ya nemo waliyin nasa ya zo ya faɗi taimakon da zai masa ba a duniya in wani abu ya faru suna ce suna da waliyai ba su ne masu taimakon su bismillah da za ku gaskiyar magana su waliyai din alqur'ani da ya faɗe su ai ya ce waliyan Allah ne shi waliyin Allah dama ba wani abu ne wai nasa ba a'a abin komai na Allah ne amma Allah ne abin ya masa izini cewa ya tafarrufe cikin abin ba wani abu nasa a ciki bai halitta komai ba bai samar da komai ba amma Allah da ya halitta komai ya samar da komai din yake na yarda da kai to ma'anan radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi shi kenan ya tafarrufe cikin kayan Allah din to wannan shine ma'anar waliyai akwai su na Allah alqur'ani yace ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun waliyan Allah ba su da tsoro ranar tsoro ba su da bakin ciki ranar bakin ciki to ai da babu su da ba za a cewa ba su da tsoro ba su da bakin ciki ba duk inda zaka ji sun kawo hujja su irin waɗannan masu rubuce rubuce wanda za ka ji su rubutu za su yi kamar wahabiyawa sun ka dubi su kafansu suna jawo aya sai maka ala inna awliya Allah ربنا في القرآن يأتي وما كان لهم من أولياء أن ينصرونهم من دون الله جباء وما باء ولي ولي بغيت من شكوى لكن لو أن كان في ولي من آية لا ترمي ذلك والله وفي القرآن ينهى فديه والله تتأكد بيننا أبي أنه إضافة لأبو ملكي وغير ملكي والله تتأكد لأبو إضافة لأبو ملكي وغير ملكي أما كلمة ملكي kamar yadda na alkur'ani yake auliya illahi domin wanne abu ne mai kyau domin an dangana su da Allah ne a wani waje yake auliya shaitan yana ce allazina amanu yuqatilu fi sabilillah wallazina kafaru yuqatilu fi sabilit taghut faqatilu awliya ash-shaytan kada annan alkur'ani asiri ya shaytan yana da waliyai yaki da waliyan shaytan sai dan alkur'ani ya dawo yake waliyai ba su da amfani ba za su amfani masu bin su ba shin na Allah yake nufi ko ko na shaitan din yake nufi yake dan wannan kuma ko da hausa aka kawo irin wannan magana ana samun ta ka ji misali mai wa'azi yana wa'azi yake duk mashayin giya to bai ce giyar ba ko yake duk mashayin zai shiga wuta sai wani yake na dalla ashe masu shan ruwa da masu shan fura da masu shan fanta da masu shan coca cola dukkan su za su shiga wuta to wannan mai wa'azi ya ce dukkan mashayi dukkan ce da ta fi tun sa'a ba mashayin ruwa da fanta irin wanda kake faɗa ba mashayin giya sai ta ai shi bai ce giya ba mashayin kawai yake don haka haka ake nufi to shi ne mutum ya ce Allah ya ce ma kana lahu mulai ya ayyun suru lahu Allah ya ce kawai ba wani wani da zai ce maka sai ce maka ba wani wani Allah ya ce wani ba wani wani shaitan ake nufi dukkan mai suna wani ma yana bai da amfani ya daga cikin su a ce mai neman mata zai shiga wuta sai wannan zai ce ma'anarsa mai neman matan aure wato mutumin da yake neman aure inda da wanda yake neman aure ya je neman mace shi ma wuta zai shiga sai a ce a'a ba mata na aure ake nufin matan banza sai ce ni ne wa'azin da na biya faɗa ban biya ce matan banza ba yake dole neman mata zai shiga wuta ya ga zama an dangana abu da mai kuma da aka bar abu mai muni aka faɗi abin kawai an san mai hankali zai fahimci abin da ake faɗa to shi ne ma'anar sa nan hal yansuru na kun tsawon tafiri amma waliyan Allah ai lokacin da kake wa mutum waliyi baka ce masa annabi ba lokacin da kake wa annabi annabi baka ce masa Allah ba to ashe wannan ya nuna cewa in wani yake ka bi waliyi ka mai da shi Allah to ai ba ba ba a kiran Allah waliyu sunan sa ne alwaliyu amma an ce waliyu to wani waliyin Allah ake da shi haka abin yake kuma Allah ne yake mu rike wasila zuwa ga Allah balle ko ne yake mu bar wata in duka mu rike Allah shi kadai Allah ne yake ya ayyuhan ladina amanu ittaqullaha wattabu ilayhi alwasila ya tuba mu ne ku bi tsoron Allah ku ne tsani zuwa ga Allah kuma القرآن يا كما يا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يجي الله يجي من يقول الله صلى الله عليه وسلم يجي جابوري أتكني بشي يسا أقول لمري أقول جابوري وأن إن كفت أبي وإن دك فإيس با لما أبدا أبن ما كما ربا شعني ذكر الله كما يقول لك إيس فايا با إيه يسر الله أبن ليسا فكته هو أبن ليسا فهديثي هو أبن ليسا فقراءة ko abin da ya shafi sauran dukkan fannonin ilimi akwai jagorori a ciki to wannan dukkan su waliyan Allah ne kowa akan fannin sa ba su ake nufi da cewa aina ma kuntum ta'budun min dunillah ina abin da suke bauta wanda ba Allah ba kuka bar Allah to wannan din ba su ake nufi a nan ba dukan masu nuna Allah ne min dunillah hal yasuru lakum ilele su mana su gani shin za su fi da su ayyan tasiruna ba ma taimakon ku ba tunda su ma a wuta za a zuba su su zuba ido su ganin shi za su iya taimakon kansu su hana kansu su ga wuta inda innaka wa ma ta'budu min dunillah hasabu jahannama da su da gumakan duk wuta za a taku Allah ya ce kira su su gani shin za su taimake ku su hana su shiga wuta ko ko za su taimaki kansu za su hana kansu shiga wuta ma'anar cewa mutum ya haɗa ka da Allah ne walilin da ya baka astaghfirullah ka ce ina neman gafaran Allah to ai wannan ya nuna shi waliyin Allah ne don ya haɗa ka da Allah ne bai ce ka ce ina neman gafa waliyi na wani ba yadda ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Allah ka yi annabi sallallahu alaihi wasallam salati lalle wannan ya haɗa ka da Allah ne Allah ne ke yi annabi sallallahu alaihi wasallam salati bai ce ka ce Allah ka yi shehu ya salati ba wanda yake ka ce la ilaha illallah ka ce ba wani Allah sai Allah guda daya bai ce ka ce ba wani Allah sai ni ba ko ba wani Allah sai wani wani ba ko sai wani ba ya nuna ya haɗa ka da Allah kenan a cikin tsani ne zuwa ga Allah duk da dauki abin Allah ya baka halo halo sai na kuma ta tsira ka
وجنوب إليه تجمعون فكتب فيها هم الغاوين وجنود ابليس اجمعين ai nan da nan in ji Allah sai aka ɗauke su aka jajjefa su ya ɗauki akan ya ɗauki a cikin wutar jahannama nan gaba ɗaya da su abubuwan bautar da su waɗanda ake bautawa sai dai alƙur'ani ya fidda waɗansu a ciki lokacin da aka saukar da wasan aya da take da ku da abin da kuke bautawa duk kayan wuta ne a wuta za a sa ku a tsona su sai kafiran maka suka ce a haf ai sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai kamu to ai akwai wasu bautan annabi isa wato kina annabi isa ma shi ma za a jefa shi wuta inda an ce da masu bautan da waɗanda suke bauta biyu su za a kai su akwai masu bautan mala'iku kuma yanzu wannan yana nufin kenan sai mala'iku wuta za a kai su Allah ya ce a'a in wallahi ya sabaqat lahum min al-husna ulaika ahlamut adina la yasma'una fiha wa kuma sata cikin khalidun waɗanda muka riga muka rubuta musu aljanna za su shiga wannan hukuncin ya riga ya zartu a kansu ko wani ya shafa musu kashin kaji ya ce yana bauta musu a lahira za su ba wani da kai ne ba san kana bauta mana ba dukan aljanna za su je haka wannan aya tana faɗin dukkan su banda su waɗannan da aka ware da annabawan da mala'iku amma sauran gumaka ko na duwatsu ne ko na itatuwa ne ko na zinare da azurfan ne da su gumakan da masu bauta musu gaba ɗaya sai a zuba su a wuta duk su ba su a cikin ta waɗansu akan waɗansu walghayuna da ma dukkan tsafaffu ko na aljanu ne inda وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين duk da baki ɗaya da ƙasattuna ko na aljamilu za a zuwa su a cikin wuta izinin da iblis ta hajjiyoyi da kuma dukkan marin gunan iblis rundunar shaidan gaba ɗaya wuta za a kai su ko an ambace su anan ko ba a ambace su ba in dai rundunar iblis ne to wuta suka yi yanzu Allah shi bin iblis wani abu ne haka Allah ya ga dama cikin hukuncinsa da a ce ubangiji ya ajiye wuta da aljanna a fili ba wani abin da aka yi don a tsare hanyar wani daga cikin su to da duk kowa aljanna zai zaɓa ai kamar yadda Allah ya ajiye lafiya da ciwo a fili kowa ya san shi ya san amfanin lafiya ya san cutarwar ciwo ba ya san ciwo yana son lafiya to ai aljanna ta fi lafiya daɗi jahannama ta fi ciwo tsanani to kowa ku baya son baya son ciwo kowa kuma yana son lafiya ga shi na nasa aljannan ma da kowa yana so wutar ma da kowa yana so to wannan sai ya zama الله يجتمع عليه صلى الله عليه وسلم يقول حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات ده الله يقول الجنة هو متى كفن جاي كيوتا أما كفن جر دقة جنب ريكي إيه شنو كفن جر يتا وفي شنو كفن جر الجنة دقة جنب ريكي إيه شنو كما سأتي ويتا كفن جادش كيف أقول أخي جل يأكل يا جيتا أتي فيه جيتي يسا أتي معنا جيتي يستفدون أو من كيتسي باين تأتي أبو الهتاني ومن duk wanda ya bi iblis haka abin zai zama masa Allah ya kiyaye hujjin iblis قالوا هم فيها يختصمون والله إن كنا لفي ضلال مبين وكما بعد جهة في متى نفك فارج عيوة أكامل ومن يومن مدنة ولو ترى إذ الظالمين يقصون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لنا أنتم لكم لا مؤمنون قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنا سبناكم وهدوا بعد الجاهل بل كنتم مؤمنين وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكن لهم النهور اذهبوا يوم أن نصر بالله ونسأل له أندادا ولو ترى إذ المؤمنون ناكسون إثم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجئنا نعمل صالحا وكيف صار مر دينا مدنا أفأولنا مدنا إن بتنبا أفأولنا wani lokaci ma da ce wallahi rabbina ma kunna mushriki wallahi ubangiji ne bai taɓa yin tsafi ba bai ma taɓa sanin me ake cewa tsafi ba wani lokaci su tsaya ce ma ja'ana min bashirin wala nadir mu da Allah wallahi annabin ne bai zo mana ba labari ne ba mu da shi in gurin yin dangane da addinin ka to kano yanke a sassu sai a cikin in jayayyar da suke yi ya daga cikin da ya su faɗi wallahi in kunna na fi dalalin mubi wallahi yanzu kan domin amsa gaskiya abin da muke kai da ƙasa ce bayyananniyar ƙasa in kunna na fi dalalin mubi إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمين wato muna cikin ƙasa lokacin da muka ɗauke su muka mai da su ku ne Allah muka sa su a matsayin Allah ubangijin talibai lalle lokacin muna cikin ƙasa ke nan bayyanin ƙasa to wannan ya nuna waɗanda suka mai da gumaka Allah kenan ake maza da su da fi asiri da wannan aya don dukkan mutanen da waɗancan mutane suke dangantawa sun mai da wani Allah ba wanda ya taɓa ce shehu ne Allah na babu a tun da ya taɓa shehu ne da bai ce masa annabi wani gama balle ce masa Allah wani yadda matsayin suke guda uku kamar gwamnatin tarayya ne da gwamnatin jiha da gwamnatin local government kowane matsayi akwai sunan da ake faɗi don yin nuna waye shugaban wannan gwamnati yanzu daga inda kace mutum chairman ya nuna cewa baka kai shi matsayin gwamna ba don chairman ba gwamna bane to haka abin yake wannan yana nuna mana cewa abinda waɗanda suke shafawa masu bin waliyyai suke sun mai da su Allah ba sai sun zo kiran sallah ba Allahu akbar Allahu akbar suke cewa ba sunan wani wani suke faɗi sai a ce da su ake amma Allah suka ce saboda waɗannan mabiyan sun yaji jima kansu sun ce da muka haɗa ku muka mai da matsayin su ɗaya da matsayin Allah ta'ala in mutazzikum bi rabbil alamin wannan shine ya kaddami wa ma adallana illa al-mujrimin wallahi mu dai ba wanda ya kaddami banda waɗannan mujrimai kaji mabiyan suna cewa manyan su wai mujrimai مخلوقي راد لنا الى المجرمين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم وما لنا من شافعين ولا صديق حميم sai suka ce to yanzu dai gashi su ne dama muka rike suka ce komi komi su za su iya yi mana to yau ba shi rana ta zo ran da ba za su iya yi mana ceto ba kuma mai zai riga yin ɓata lokacin na duniya muna jin shi muna ce jin shi nan zai tsirtar da mu to ba shi mun zo mu rufe ceto ba yanzu an malawa ba za su cece mu ba dukan da muka zo muka bar annabawa su kuma sun zo sun kasa ceton kansu ma balle su cece mu وما أضلنا إلا المجرمين وما لنا من شافعين من رسل يشركون ولا تبيك الحميم ba wani aboki wanda zai tsaya mana idan ka shiga wata matsala idan kana da wani babban mutum za mu ai aboki na ne idan ka masa waya ko ka sadu da shi ta wata hanya ga wata matsala kana ciki don Allah don annabi da ya saka to sai ya tashi ya tsaya ya shiga nan ya fita nan ya shiga nan ya fita nan sai in abu ya yi sai a ga katsan lokaci ɗaya ka fita daga cikin wannan damuwa ya aka yi ta ce a ai ka san abokin ya ne ga shi abu ta tana da amfani shi ne a zamanin yanzu ake kira collection din nan wato in kafin suwa ne kafin suwa ne kafin suwa ne da shi kenan yana bai taso kawai suwa ne su isa maka to al'amura babu wannan suwa ne zanin da zaka je ka nemo ya zo gaban Allah ya yi magana shi yaron nan yana neman wani wani ne wanda zai zo gaban Allah ya yi magana shi yasa Allah ya alaihi salam waɗanda su dukkan su gaba ɗaya ba neman shi amma ran nan dan a nuna maka wato a zo wa Allah magana ba abu ne mai sauki ba su kansu in an fuskance su ko ya sanya nuna wani an je wajen annabi adam alaihi salam yace a je wajen annabi nuh alaihi salam shi ma da aka zo zai yace a je wajen annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim yace a je wajen annabi musa alaihi salam a je wajen annabi musa yace a je wajen annabi isa alaihi salam annabi isa yace bari in ga mu karku bata lokaci yau a filin alƙiyama wallahi ba wanda zai iya yin magana da Allah sai Muhammadu shi kaɗai sallallahu alaihi wa sallam a ce wannan ya nuna maka cewa duk wani wanda za ka dogara da shi ɗansa ba wanda Allah ya yi izini a ranar ba ne bayan annabi sallallahu alaihi ya yi magana Allah ya ba da daman ceto ko ya ma yanzu ne cikin waɗanda aka ba izini da fa shi kenan kai kan sai abin da hali yayi sai fa jama'a tun daga duniya mu kama hanyar da muka san za ta tsoratar da mu a lafiya shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi Allah ya aiko mana wallahi da gado ga annabi Muhammad sallallahu alaihi ba mu yi ka kama kowa wanda zai haɗa mu da annabi Muhammad ba mun huta amma mun zo tsakanin mu da shi fa ana neman shekara dubu da ɗari biyar kuma dubu da ɗari biyar ɗin nan a nan kuma kuma ya riga ya faɗa yake za a yi ƙungiyoyi daban-daban daban masu kira zuwa ƙasa ne dukan su in ka bi ɗaya in ka za ka je har guda saba'in da biyu na saba'in da kawai ita kaɗai ce wadda za ta tsira da aka ga ba zamanin mai Allah suna kiran ta zai ba zai ranka da wannan ƙungiyoyi don ba su yawa da mai fitar da kai da shi kenan ma'anar ta dole ne in ka zo ka nemi wasila zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi kuma ya zama wasilar mu zuwa ga Allah wannan shine ma'anar dukkan malaman da muke bi ba wai ma'ana su mun mai da su Allah bane kowa ya sani sai dai fito zuciya akan musulmi amma ai ba wanda yake bin Allah karamin bin Allah kamar musulmi a duk duniya shine zaka ji baya cewa Allah biyu ne baya cewa Allah uku ne baya cewa Allah yana da ɗa baya cewa Allah yana da musu ba a'a qira'an mustaqim din nan duk abubuwan da aka faɗi misali na darajoji da abin sallallahu alaihi wasallam dukkan su gaskiya ne yana daga cikin su Allah ya ce duk wanda ya hannu da shi ya yi hannu da Allah amma dan Allah maka musulmi akan hanya siratal mustaqim yake da yi itiqadin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam nabiyin Allah bane ko kuma dan Allah bane ko kuma abokin tarayyar Allah bane a bayan Allah ne sai dai manzon Allah ne zaɓaɓɓe ba ta ɗayan kamar a zaɓuwa ba kafin wannan shi ne ya nuna maka akan siratal mustaqim ake wanda ba ƙasa ba malama mushafirin wala ta bi ilhamin ولئن لنا توبة فنكونن من ولو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين هو من مدنة فتقه كان في إرم نوما أكذا أكذا أكذا إذا ما أتيغا مفابقونا يا دنيا فلو أن لنا كرة إذا ما أتيغا أمومي كان مفابقونا يا دنيا والله أيضا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجئنا نأمل صالحا إنا مؤمنون wallah Allah yanzu kan abin nan da annabawa suke faɗi mun zo mun ji mun gani mun tabbata gaskiya ne Allah ka mai da mu wallahi in mun koma za mu aiki mai kyau to wato ashe da ma annabawa ne suke ƙarya amma idan ku yayi gaskiya kullum ku yayi gaskiya tun da kun zo kun ji idan ku ya gani idan ku yayi gaskiya kenan annabawa sun yi ƙarya kullum ku yayi gaskiya kenan annabawa sun yi ƙarya to ai dama salam suna kafiran suna faɗa wa musulmin suka ce a ta'alamuna anna salihan mursalun min rabbih shin kuna da wata hujjar da kuka dogara wanda kuka san cewa annabi salihun nan salihun nan annabin Allah ne suka ce inna bima ursila bihi mu'minun ba alimun ba shi ne bambanci tsakanin imani da ilimi imani kai baka ji abin ba baka ji ba amma ga wani ya ji ya gani don haka shi din ka gaskata shi ka tabbata duk abin da ya faɗa gaskiya ne wannan shi ake kira imani ilimi kuwa ka ji ka gani ka tabbata don haka yanzu kai ma sai dai wani ya yi imani da kai akan abin kai haƙƙin yaƙinin abin ne to wannan shine bambanci tsakani dama Allah ya turo annabawan ne dan a raina su wannan magana shiga aljan shiga wutan nan ya samu da Allah ya gada musu imani ai tun da safe ne zai nuna musu cewa eh ga yadda gaskiya take ga yadda ƙarya take to amma su raina annabawan su samu shiga wuta dan a samu kalmar Allah ta cika cewa akwai yan wuta to wannan shine ya jawo to in an dawo da su duniya kuma an sake musu wancan sirrin kenan إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم فإذن فإتوا فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين Allah muna son a mai da mu mai imani Allah ya ce iksa'u fiha wala tukallimu ba maganan komawa duniya ai kun shiru to wannan dama ita ce magana su ta karshe da sun yi magana komawa duniya to an shine karshen abin nema kenan sun gwada dukkan hanyoyi abu ya gagara sai Allah ya ce kun shiru inna fi zalika la'aya a cikin wannan abu na isar annabi ibrahim alaihi salam ai akwai aya da kafiranka na makka ya rasulullah da a ce za su yi imani suna ta neman ka kawo musu aya ka kawo musu aya ai wannan aya ne shin da ibrahim da waɗancan kafirai wane ne yayi ƙarshe mai kyau waye kuma yayi karkon kifi lalle shi ibrahim shine yayi ƙarshe mai kyau don shine zaka ji a ƙarshen rayuwarsa yana ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah yana godiyar Allah yana fa'in ni'imomin da Allah ya yi masa to su kuwa su ne kowa ya faɗi sunansu sai dai ya tsinuwa sai dai in zai tsine musu ya la'ane su ne sannan ma zai faɗi sunansu su suna murudu da kafirin da suka jaya da Ibrahim to shi wannan ba zai zama aya ga mutanen Makka ba ya Rasulullahi ya zama aya gare su inna fi zalika aya wa ma kana aktsaruhum mu'minin amma duk da haka wa ma aktsarun nasi wala harasta bi mu'minin ya Rasulullahi ba majalatin mutane ne za su yi imani ba ko da ka su haka ya Rasulullah wa ma kana aktsaruhum mu'minin mutanen Ibrahimu ba da yawa ne suka yi imani ba haka kai ma mutanenka ba da yawa ne za su yi imani ba wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim amma sai dai ubangijinka al-azizu mai iko mugwayi mai karfin karya kafirai ar-rahim mai jin kai ga mu'minai yana nan da jin kansa ko da kafirai sun yi yawa a duniya sun fi musulmi yawa ba za su yi halakar da musulmi ba ba za su yi halakar da musulunci ba sai dai wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas dinnan don da za a iya yi yau shekara dubu da ɗari hudu da wani abu ana neman da ɗari biyar da za a iya yi da ya samu amma har yau musulunci yana nan kalau kalau tun da aka fara ko ake kokarin cewa sai an halakar da shi din amma ubangijinka mai izzan nan wanda shi ke kare addinin da wannan izza tasa yana nan yana kiyaye abinsa haka wannan albishir ne gare mu cewa dukkan musulmi mu kam addinin mu alhamdulillah ba wani abin da zai same shi sai dai wanda zai faɗa da shi Allah yana nan shi zai yaƙi da Allah ba da mu ba mu ma ni'ima ce Allah ya yi mana ya ɗauke mu ya samu a cikin addini amma ba wai abu ne namu ne muke ƙoƙarin kare shi ba sai dai kare shi gwargwadon yadda Allah ya ce mu iya ƙarfin mu amma Allah shi ne hakikan wanda yake karewa wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح لنا تتقون كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح لما تتقون آه يا رسول الله ككرم تامس وتكسر حديثا ككرم تامس كسر النبي نوح عليه السلام النبي نوح إنا أرسلنا نوحا يا قوم يا نذير قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم وجد حدثوا ƙarshe yadda kissa take ka ba su labarin annabi nuhu wannan kissa za ta zo don ta sake tsorata wanda yake tsammani zai iya halakar da musulunci ba zai iya ba domin Allah ya nuna cewa musulmin nan su ne nasa wata ran musulmi mutum tamanin ne aka samu shi ne a kisar wannan annabi nuhu da za a karanta alaihi salam musulmin mutum arba'in ne maza mata mutum arba'in in ka haɗa mutum tamanin kenan su kaɗai ne na Allah annabi nuhu ya ce to dai lallai shi ya gwada ya gwada yau shekara dubu kenan ba hamsin yana wa'azi abin ya gagara mutanen nan ba za su yi imani ba Allah ya ce gaskiya ne banda wanda suka yi imani ba wanda zai yi imani yace to kuma na duba na ga wala yalidu illa fajiran kaffara watakila za a kwaɗayi za su haifi 'ya'yan da za su zama na kirki su musulunta lallai su ɗin ba za a yi ba don kowa ya zo mutuwa sai ya zo da ɗansa ya nuna wa annabi nuhu wa ɗan ya ce kaga wannan babana ni ma sai da ya zo ya nuna mini shi ya ce kada in yadda in bi shi to ni ma na maka wasiya kar ka yadda ka bi shi Allah ya ce to shikenan tunda haka ne sai ya ce Allah in dai haka ne ka halakar da kafiran mana halakar da su kar a bar gidan ko mutum daya a duniya halakar da su kamar yadda za a karanta kisarsa kenan a nan gaba to dan Allah ya nuna maka dan mutum 80 amma haka manoma suke yi manomi in ka je gonarsa za ka samu da kara da karmami da ganyaye da ciyayi da sauran itatuwa sun fi yawa akan tsabar da ya samu amma ran da ya yi girbi ya yanke hatsin ya ɗebe tsabar ya kai gida to ka zuba ido sauran mai zai musu wuta zai samu su dukkan su sun zama ba su da amfani to kuma amma kafin a zo da su da ya ce lokacin da ya shuka tsabar tsaba kawai yake sai ga tatso abin ba zai yiwu ba dole waɗannan 'yan rakiya sai sun yi rakiya dole in ya shuka ya ga kara ta fito karan nan ta yi ganye duk dai waɗannan ba su ne manufa ba su ɗan rakiya ne amma a lokacin da yabanya ta yi kyau za ka ga an zo ana yi wani murna kai na gonar ka ta yi yabanya kai gonar ka ta yi yabanya kamar dama yabanya yake so gaskiya ku ba yabanya yake so ba a ba yake so to me yasa ake yaba yabanya eh saboda kyanta yana nuna wanda ta riko din shi ma zai yi kyau shine tsaba to wannan a duniya kenan in ka ga wanda ba musulmi ba sun zo watakila saura ko musulmi ne don su yi musu jirgin sama ya kai su inda za su yi wa Allah haji inda za su yi wa Allah umra dole sai yan rakiya ne su watakila sun zo ne su yi musu mota wadda za ta kai su masallaci ko makaranta ko wajen janaza ko wajen sada zumunci ko wani abu na alheri su da musulmin ba za su iya yi ba kamar yadda tsabar nan ba za ta iya fitowa da kanta ba sai dai wata kara ta zo ta ɗauke ta dole ne kuma amma karar ƙarshen ta wuta ne watakila sun zo ne su yi musu rediyo watakila sun zo su yi musu rikoda watakila sun zo su yi musu telefon watakila sun zo su musu ɗaɗɗin alƙur'ani wanda da sai da wahala ake ake samun rubuta shi suka su ɗabba a musu ba sa karantawa za ku saya dai eh za mu ɗabba a muku su ɗabba a musu littattafan ilimin addini wanda duk masu wuya ne su musu lantarki wanda za su hura su ga littafi su yi karatu su hura su ga alƙur'ani su yi karatu su hura su yi ayyukan ibada su hura su yi abubuwa na duk dai waɗannan kaga ƴan rakiyar su ne suka yi don an je lahira Allah ya ɗebe tsabin su ne musulmi ya zuba aljanna to sauran kan ga baki ɗaya hasabu jahannama kayan wuta ne Allah ya kiyaye mu ka zama qamun lil mursalin ya rasulullahi ka ba su labarin kisar annabi nuhu su ma mutanen annabi nuhu yadda mutanen ka suka karyata ka su ma sun karyata annabawa to mutanen ka su saurari sakamakon da ya samu mutanen annabi nuhu su ma irin wannan sakamakon zai same su ka zama qamun lil mursalin an faɗi cewa sun karyata annabawa saboda in ka karyata manzo guda ɗaya to ka karyata sauran gaba ɗaya wannan shine bambancin musulunci kenan za ka samu shi yana ba mu misalin yadda wanda ya bin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata cewa shi musulmi ba annabin da ya rage wanda ya ce bai bi ba amma in mutum da yahude ne to za ka samu ya ki annabi alal aqalli guda biyu domin ya ki annabi isa alaihi salam ya ki manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan mutum addinin kirista yake yi to alal aqalli shi kuma ya ki annabi guda ɗaya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma shi musulmi yace na yadda da su gaba ɗaya amma abinda na rike annabin da yake current prophet annabin da yake yanzu shine annabin yanzu yanzu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani littafi wanda ya rubuta wani kirista ne balarabe yace ai mu musulmi ma ta wurin kai muke wa alqur'ani alqur'ani ya ce ne mu bi annabi Isa domin ya ce qulu amanna billahi wa unzila ilayna wa unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub wa nasbati وما أوتي موسى وإيسى sai ya tsaya anan wai Allah ya ce mu imani da Allah da mala'ikunsa da ta tafa mu imani da annabi wani da annabi wani musamman annabi Musa da annabi Isa sai ya tsaya a wurin wai tun da muka ibin annabi Isa mu addinin Kirista mun yi wa Allah ta wurin kai kenan sai aka ce to ai aya ce bai karasa ba ya karasa mana ya ji wa nahnu lahu muslimin wato mun yi imani da duk waɗannan annabawan sai dai addinin da muke kai shine addini mai ci yanzu shine musulunci dan farko yana da mummuwa na musulmi to karyata guda ɗayan nan ya sa ka karyata dukansu din a cikin annabawa ne na mutane ko kuma a cikin annabawa ne na mala'iku Allah ya tafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas to in a cikin annabawan mala'ikun ne kake daya man kana duwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mika'ila fa inna allaha aduwwun lil kafirin in annabi mala'ika kake Allah ya ce kai kafiri ne kai mukin Allah ne Allah ma mukin ka ne in a cikin annabawan musul- mutane ne kaki annabi guda daya shi din ma dai inna allazina yaquluna billahi wa rusulihi ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا إذا كان إيه النبي آية شيء كان شيء القرآن أنا sun karyata annabi ɗaya ne sai yace sun karyata manzanni su mutane annabi Nuhu alaihi salam ka zamar qawmi Nuhu lil mursalin in qala lahum aqum Nuhu la tattaqun ya rasulullahi ka bada labarin lokacin da annabi Nuhu alaihi salam ya gaya wa mutanansa yace yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba ku shiga musulunci ku bi ni ku zama musulmi me zai hana ku yin haka ya musu wa'azi yana cewa na musu da rana na musu da dare na musu wa'azi a bayyane eh, jiharan wasan kilan israran na musu wa'azi a bayyane na musu a ɓoye ba hanyar da ban bi ba na in musu wa'azi ko sa yadda amma abin bai yiwu ba to wannan haka yake a kowane zamani dama Allah ya ko annabi da mu'jiza annabi ya zama wakilin ikon Allah wato shi ba Allah bane amma wakilin Allah ne mu'jizarsa ta zama wakiliyar kudura mu'jizar ba ita ce kudura ba amma wakiliyar kudura ce dan me saboda in an raina su din nan to shi kenan abin da ake nema ya samu to shine za a ga annabi shi ke kokarin yayi wa'azi ya bi su nan ya bi su nan ya ja hankalin su ta nan me yasa saboda karfin da yake bayan sa ya fi kowane karfi karfi in yayi motsi walau ya'khudullahu an-nasu bima kasabu ma taraka ala zariha min dabba da ce Allah zai amfani da karfin sa lokacin da aka ibin annabi sannan to da kowane lokaci aka aiko annabi da yayi wa'azi aka yi to yanzu da babu wani abu a bayan kasa dan da an ki annabin Allah zai halakar da mutanen ne to da bar su sannan su yi imani haka abin yake kullum da kaga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya rufe annabci amma duk da haka akwai waɗanda aka ajiye annabi sallallahu alaihi wasallam al-ulama warasatul anbiya'i malamai su ne magada annabawa to ka tabbata yadda annabawan nan suka yi haka abin zai zama malaman malaman ku sune waliyan Allah da kake ji sune first class don alqur'ani ya faɗi matsayin malamai yace thumma arsalna kitaba allazi nastafayna min ibadina wa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah malamai hawa uku ne kamar malamin primary da malamin secondary da malamin jami'a kasan duka malamai ake kiransu amma kasan na jami'an nan sune wanda suka kai matuƙa da su ne in an ce mutum wali a cikin malamai to shikenan ma'anarsa wanda ya kai matukar matsayin malanta ga ilimi ga aiki da shi to wannan in ya zo ya yi maka wa'azi ya gaya maka istighfari ya da amfani salatin annabi ya da amfani la ilaha illallah ya da amfani wallahi ma ba ma abin da yake da amfani kamar su su ne ainihin tsabar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo su ne tsabar da duk ibadar da aka yi in ibadar bata koshi wannan tsaba ba ibadar ta zama fanko kamar mota ba inji ba inda za ta kai ka ibada ba wa'annan tsabar na zikirin Allah da salatin annabi la ilaha illallah sai aka ce in zuwa mutum ya yi taurin kai ya taurare musu har yana zage su yana yana yana yana faɗin abubuwa marasa kyau duk abin da alkurani ya faɗi akan kayan shi ya ɗauka ya sa a kansu to sai saurara yadda waɗancan mutane suka jayayya da annabawa annabawa suka zama kamar ba wani ƙarfi la haula wala quwwata illa billah to haka suna wannan waliyan su ba abin da suke faɗa maka nan ba nasu bane balle ko in ka ki abin shi kenan kai ka fi ƙarfin su a abin na wani wanda ya fi ƙarfin ka ne ya fi ƙarfin kowa shine Allah to ka saurari sakamakon wanda suka taurarewa waɗanda shi wannan wani ya gada su ne wanda suke jayayya da annabawa إني لكم رسول أمين inni lakum rasulun amin shi annabi nuhu alaihi salam yace ni Allah ne ya aiko ni gare ku kuma ni ne muku nasiha ne nasihun aminun a wani waje kamar da annabi hudu ya faɗi yace wa ana lakum nasihun amin ni ne muku nasiha to ka san masu nasiha mutum biyu ne akwai wanda zai zo maka nasiha don saboda watakila shi ya samu ya kau da kai kamar dai kana neman aure akwai wani shi ma yana nema sai zai same ka kai baka san yana nema ba amma ya duba ya ga ba yadda zai yi in dai kana nema shi ya samu ya ce wani wallahi gidan nan da naji an ce kana neman aure kaji kaji kaji kaji tarihin gidan gidan uwar yarinyar ma kaji kaji uwar yarinyar ma ya kinki tsakariya har ya samu ya kau da kai ka zo kana faɗa waɗansu abokanka waɗanda ba su san shi ba kana ce kai wallahi wani ya mun nasiha ni ba dan wani ba ai ni da ban san haka lamarin ne kuma kaga abin nan an kusa yi saura mako ɗaya shi ga daga baya sai ka ji an yi da wani to lallai wani nasihun ne amma ba aminin bane kullum wani ya je ba wani shawara in ya zo tambaye ka wani ya bani shawara ce ko kaɗan wani ha'inci maha'inci ne rabu da shi har abada ba za ka yarda da cewa shi nasihun aminin bane da su annabawa nasihun din ne kuma aminin za su ce maka nasiha ne abinda zai tsorat abinda zai tsiratar da kai duk abin da za su gaya maka gaskiya ne daga Allah shi yasa wani annabi yake gaya mutanensa ni ban muku wa'azi kuma in koma in yi abin da ni na hana ku ba a'a ni ma ina yin kokarin barin abin da nace ku bari ina kokarin aikata abin da na kira ku aikata to nasihun aminu kenan wanda zai maka nasiha kuma amintacce ne kowa ya san amanar annabawa ya ishe ka mutanen makka duk faɗan da suke yi da manzon Allah din nan sallallahu alaihi wasallam amma haran da zai kaura daga makka a cikin ɓoye cikin duhun dare zai fita akwai kayan amanonin su a hannunsa wanda sun tabbata ba inda za su kai abin ya tsira in ba wajensa ba gashi an hura masa wuta duk garin nan yau ba mai bakin jini irinsa amma an tabbata a ƙasa ba mai halin kirki irinsa shi yasa ya ce sayyidina ali zo ka kwanta akan gadona akwai amanonin mutane da suke hannuna yanzu kan mu tafi tare kai ka zauna kamar musu da amanonin su daga baya ka same ni kaga abin da zama jama'ar musulmi muhammadu muhammadu amin kenan shaida ne a bakin kowa cewa su annabawa amintattu ne shi ya samu da na annabi nuhu annabi salih sukan ce masa la irfin tafina marjuwan qabla hadha wallahi mu misali kai din nan da muna da wani hope akan ka wato muna da wani kulli watakila akwai wani abu kai din nan akwai wani abu tare da kai don mun ga komai naka daban ba irin na mutane ba sannan dare daya ka tashi ka ce mana duk abin da muke yi ba kyau duk ka rushe hukun mu akan ka to ashe kenan wannan ya nuna a bakin su kafiran ma su annabawa amintattu ne wa asbitan lil anbiya al amana da sifa su ta farko su annabawa shine amana amintattu ne duka wannan lakum nasu nabi ina muku nasiha irin ta wanda yake da amana gaskiya nake ga muku ciki da bai فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين
fattaku Allah wa tu'minun فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين فاتقوا الله واطيعون واتو النبي نوح عليه السلام يا ولا مهمنتي لا اله الا الله كلام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم dan musan muhimmancin zikirin jama'ar musulmi ya ce fattakullah wa fi'un ya sake faɗin magana ɗaya ya sake cewa fattakullah wa fi'un to ittaqullah la ilaha illallah ne ati'un kuwa muhammadur rasulullah ne sallallahu alaihi wasallam ku bi tsoron Allah ni kuwa ku bi ni duk abin da zan yi wallahi sai wanda Allah ya ce in yi ne shi yasa anan mutanen da suke cewa wai annabawa suna yin sabon Allah za ga waɗansu suna faɗa da baki waɗansu suna rubutawa a rubuce to idan ka ce annabawa suna yin sabon Allah Allah kuma ya ce a bi su kamar yadda gashi annabin Allah ya ce ku bi ni bai ce a cikin abu kaza musamman ba bi ni kawai alal islam in za su yi saɓon Allah kafin ma'anar su bin su akan saɓon Allah nan ma ya zama umarnin Allah don Allah ne ya ce a bi su bai ware banda kaza ba a komai aka ce ka bi annabi to in dai zai yi saɓon Allah kenan Allah ya ce ka bi shi akan saɓon Allah kenan ubangiji ya yi umarni a yi saɓon Allah alqur'ani ta ce inna Allah la ya'muru bil fasha Allah ba ya umarni a yi abu mai muni to ashe kenan wannan yana maka annabawa wato ɗari bisa ɗari su tsarkakakku ne ta ko wata fuska fattakun lawatu ku ji tsoron Allah ni ko ku bi ni cewa abiyun matsayin Muhammadu Rasulullah ne sallallahu alaihi wasallama dukkan annabawa aikin annabi sallallahu alaihi wasallama suke yi shi yasa su kowanne su an aike shi ne zuwa ga mutanensa kamar da yadda kasan hakimi da sarkin yanka shi sarkin yanka a kowane wato yankinsa a kowane district yana da yana da hakimi a kowane yanki yana da hakimi a kowane yanki yana da hakimin yankin kasa da su hakiman nan in sun taru su ne gaba daya shi sarki yana sama da su shi in ya tashi zai iya aikin kowane hakimi a kasar hakimin amma kowane hakimi ya tashi sai da iya yankin da aka yanka masa nan ne inda zai iya yin aiki kamar dai chairman na local government da gwamna kowane chairman a local government ɗinsa shi ne wakilin gwamnatin jiha amma kuma yana da wani abu na kamar mai zaman kansa da kuma amma duk da haka za ka je lokaci gwamna ya ce ya dakatar da wani ciyaman to ashe kamar a ƙarƙashin su suke su dukansu kowa da lokal gwamnan ɗinsa zai yi aiki to lokacin da ya ce ya dakatar da wannan ciyaman in ya naɗa wani to ba nasa kenan shi ke aikin da da ciyaman ɗin yake kai tsaye da shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙasashen dukkan annabawa kowane annabi kai ya ishe ka annabin da aka aiko kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine annabi Isa alaihi salam shi kan ma sai da ya faɗi sunan annabi din ga mutanansa yana cewa qala Isa ibn Maryama ya bani Isra'ila inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati aw bashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi Ahmad yace ni din nan ku bani Isra'ila Allah ne ya aiko ni wajen ku yace in gaya muku kaza ku yi kaza ku bar kaza ku aikata kaza kar ku aikata kaza kuma in ba ku labari cewa ina tabbatar da attawar da annabi Musa ya kawo kuma ina ba ku albishir kamar yadda ni nazo bayan annabi Musa ni ma bayana akwai annabi Ahmadu manzon Allah Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam ashe gaskiya kowane annabi ya gaya wa mutanensa cewa shi wakilin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajr bana neman wani lada akan wannan abu da nake kiran ku zuwa hanyar aljanna a shehu mushakka rasu wanda ce rabbi lawan yana cewa ko daga nan kaduna ka hau mota zuwa kano wanda ya ɗauke ka a tasha a tasha a kaduna ɗin nan zai kai ka kano ya cancanci ka bashi lada gaskiya ba zai ɗauke shi ba sai ka bashi ladan kai ka kano kuma idan dama can baka taɓa zuwa kano ba a kanan kai ba ne za ka je gidan wani ne ga adireshin wani a hannunka to shi ne zai kai ka gidan wani nan ba tasha zai kai ka daga tasha kuma ka nemi wani wanda zai nema maka wannan adireshin ya ɗauke ka ya kai ka shi ma ladansa daban ko mai mashin ne ko wani mai motar ne to wannan a duniya kenan lokacin da shi wannan mota ya ɗauke ka daga kaduna zai kai ka kano sai aka yi rashin sa'a aka samu yan fashi a hanya kana jin zai kare ka gabanin shirin yan fashi ba zai iya ba to ashe ya karɓi lada bai iya kare ka sharri ba shi dai iyakan abu ɗaya ne zai kai ka inda yace zai kai ka to ta ina da annabin da ya ɗauke ka tun daga nan kaduna ya kai ka har aljanna sannan ya kiyaye ka dukkan bala'o'in nan na jahannama da abubuwan tsoron da suke filin alkiyama wanda suke kabari duk sai da ya kare ka ya kai ka har aljanna da Allah ya cancanci lada ko bai cancanta ba ya cancanta lallai ya cancanta ya ce amma ba as'alukum alaihi min ajr kamar yadda zai zo a cikin kisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin suratul shura yana ce qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba ni ma kamar yadda annabawan da suka gabata suka ce ba sa neman lada sakamako a wajen mutanensu ni ma ba na neman wani lada kowane iri a wajen ku sai dai in zan nemi wani abu ma shine ku so dangi na makusata to ashe ma'anarsa dukkan wanda ya bi wani waliyan nan dukkan su jikokin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam an tabbatar cewa dukkan wani mai dariƙa to lalle jikan annabi ne sallallahu alaihi wasallam ko ta gidan Hassan ko ta gidan Husaini to ashe kenan ma'anarsa duk mutumin da bai bi waliyai ba ya nuna cewa bai biya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda da annabi zai nemi lada da wannan din ne za a nema ma asalukum alaihi min ajr in ajr illa ala rabbil alamin sai da ibnu arabi hatimi shi yana ga mana cewa shi shi ne kai matsayin da ya kai amma shi ba sharifi bane amma sauran duka wanda ya kai matsayi kamar nasa dukkan su ba wanda ba sharifi ba naje Allah ala rabbil alamin ni sakamako na yana ga Allah ubangijin talikai ubangijin ku shine zai biya ni ladan abin da na shirya da ku na ɗora ku akan hanya ubangiji ku ubangiji na amma ba wajen ku bane nake neman lada shi yasa wani wajen alqur'ani yakan ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi me yasa ne mutanen ka suke nauyin jiki wajen bin ka an tasalu alaihi ajran shin kana neman wani lada ne a wajen su ba ka neman komai ai mutum in za ka yi masa hanyar alheri to fa in za ka zai biya ne wannan zai taurare maka amma in za ka yi masa hanyar alheri ba ka neman biya a bai kamata ya taurare ba mutanen ya nuna ba su da hankali kenan rawatalku wani bin nabir na je Allah ya rabbul alamin fattaqullaha wa atiyun sai mu ta dai ku ji tsoron Allah ku biyu shi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama abinda wannan annabi ya faɗi a ji tsoron Allah shi kuma a bi shi shine kalmar shahada kenan shi yadda yake a cikin dukkan ibadu wato kamar fida a lissafi ka san in ka zo lissafi ɗaya za ka zana ɗaya ne in ka ƙara sifiri sifiri babu ne amma saboda albarkacin ɗayan nan sai ya zama goma shi sifirin da babu din nan albarkacin wannan ɗaya ɗin ɗayan sai ya da shi goma in ka ƙara wani sifirin shi ma wani babin ne amma sai ya da wannan goman sau goma in ka ƙara wani sifirin sai ya da wannan abin da ya tarar ɗari ɗin nan sai ya da ita sau goma duk sanda ka ƙara babu zai ninka abin da ya tarar sau goma albarkacin wannan ɗaya ɗin ne in kana so ka gane albarkacin sa ne in ka sa sifiri guda shida an samu miliyan kenan sai ka zo sai ka zare ɗaya ɗin saura nawa a ya kamata a ce miliyan ba ɗaya amma ya zo miliyan ba ko ɗaya shi ne in man ja bil hasanati falahu ashru amsalha ita hasanatu la ilaha illallah ita ce ahsanul hasanat ita ce mai kyan da ba aiki mai kyau kamanta to duk wanda ya kawo ta inji Allah to duk aikin da ya guda ɗaya zan biya goma aikin da banza ne duk aikin da kai in ba ba kalmar shahada banza da wufi ne bai da amfani ko a duniya ko a lahira ba zai ja ba amma saboda wannan kalmar shahada duk abin da kai Allah ya ce alal aqalli zan biya goma to sai aka zo aka samu wutar la ilaha illallah ta karni dan Allah sauran ayyukan da suka zama haba'an mansura to shi yasa aka ce mu yi irin abin da masu mota suke yi ka san masu mota in tabbata mota ba ta tafiya da taya uku sai da taya hudu to ya za a in wata taya ta kare ya ta mu adana wata a wani waje mu koye ta ita ce extra taya din nan idan wata ta kare maganin sai mu tsaya mu kwance wadda ta kare sai mu sa mai lafiya sai mu tashi kamar ba a yi komai ba haka masu mota suke yi to haka ne in mutum ya zama la ilaha illallah sa kafa ɗaya ne tak sai wani abin ridda laqad yulaka ولقد إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليهبطن عملك da kayi ridda ayyukan sun rushe don Allah in da ma la ilaha illallah a kullum kayi guda ɗari uku akwai su tsaya ko babu akwai da wata ta karya shi kenan sai wata sai ta wata shige gaba kaga an yi sai dukkan waɗannan ayyukan na baya maimakon kai mai motar da ka ɗauko motar kayi tafiyar awa takwas kuma dama awa tara kake so saura awa ɗaya ka isa garin da zaka je da aka yi saci ka manta baka yi ko taya ba sai ka ga motocin da kai ta wucewa a hanya suna ta zuwa suna ta wucewa suna ta wucewa kaga aikin da kai na gudun nan duka ya rushe duk ga wanda suke da hankali da sun wuce wannan yana nuna mana muhimmancin zikirin jama'ar musulmi Allah ya taimake mu wa ma sallallahu alaihi wa sallam jalla ala rabbil alamin Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana kafar mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana zaman lafiya Allah ya kara mana tsoron sa Allah ya kara mana soyayyar manzon sa sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kara mana soyayyar manzon sa sallallahu alaihi wa sallama Allah taimaki musulmi Allah taimaki musulunci Allah taimaki musulmi Allah taimaki musulunci karfin da yake musulunci barazana Allah karya karfin albarka ne sallallahu alaihi wasallama Allah dawo mana da shi lafiya albarka ne sallallahu alaihi wasallama يا بنات وقفتهم مصرات المسجدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فاتوا من الكتاب وسيدنا في المسجد الجهاد يا صراط المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وجود رسول ربنا رب العالمين رب العالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم رب الحمد لله رب العالمين الله يتمنى لي دعوني يتمنى لي كان يقول